الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس أشرين دقيقة وتر شوال shekara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam a insha Allahu ta'ala za a gabatar da takaitaccen bayani akan abin da ya shafi mahimmancin sanin lokutan sallah da kuma kulawa da su a wannan takarda takaitatta don ba komai an ka kawo ba akwai abubuwa da yawa waɗanda ba a saka a ciki ba sakamakon an rubuta ta ne cikin gaggawa lokacin kuma za a ɗanyi samina ne zuwa ga malamai da limamai da kuma ladanai masu kiran sallah to amma insha Allah ta'ala ganin cewa ba a samu damar bin takardar tun daga farko har ƙarshe ba a lokacin da aka gabatar da daura ɗin shi yasa muka ce za mu ɗan gabatar da halakat muhadarat darasi ko biyu ko uku gwargwadon da yadda lokaci ya babu dama sai a ɗan ƙara yin bayanin wasu abubuwa duk da ba matsala ce mai wani dogon rikici ba mutu ya duba zai iya karantawa kuma ya fahimci abubuwa da dama amma yanzu rauni yawa mutane yawa ko mai aka rubuta in ba a yi bayani ba sai kaga wasu ba sa fahimta to Allah ya taimaka to unwanin muhadara din ko takardar shine ahamiyatu ma'rifati dukhuli awqati as-salah wal i'tina'u biha mahimmancin sanin shigar lokutan sallah da kuma kulawa kulawa da wato lokuta ɗin wannan abu biyu aka haɗa ana buƙatar ka tashi tsaye ka binciki kowace sallah cikin sallolin nan guda biyar yaushe suke shiga sannan in ka sani kuma ka dinga kulawa da su su sallolin saboda an rataye sallah ne akan lokaci sharaɗi ne na karɓar sallah sai lokacin ta yayi idan ka gabatar da ita lokacin ta bai yi ba to kamar sunanta kamar babu eh to lokacin da muka rubuta wannan takarda an ɗan yi bayani sama-sama haka to ko yanzu ba komai ne za a yi bayani ba tunda na gaya muku akwai abubuwan da da dama ba a sa su ba ba insha Allah in gare ga lafiya to za a iya samun lokaci ma a rubuta littafi akan matsalar inda in za a yi rubutu akalla ana iya samun shafi ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu haka ita kan wannan matsala to kaga ba karamar matsala ba ce eh to in Allah ya sa an samu dama za a iya rubuta littafi sai a rarraba ba mutane to kami wannan lokaci za mu ɗan faɗi abin da ya sauwaka to almuqaddimatu kuka ce almuqaddama ko almaqaduma duka ana faɗa alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم to wannan ana kiranta da khutbatul haja abinda ta kunsa godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna neman tsarinsa daga sharrin kawunanmu, haka muna neman tsarinsa daga miyagun ayyukanmu. Duk wanda Allah ya shirya da shi ba wanda zai batar da shi, wanda Allah ya batar ba za a samu mai shirya da shi ba. Ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta in ba Allah ba shi kaɗai. baya da abokin tarayya kuma ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne. Wa ba'du bayan wannan hutubatul haja, da hazihil maƙalatu, wannan maƙala ce a bar gabatarwa, ma'ana takarda ce wadda ta ƙunshi wasu maganganu ba yawa haka, shi ne ma'ana al-maƙala. Al-mutawadi'a wadda take ta siffantu da tawalu'u, e, ba ta jin kanta cewa ta isa ko ta kai ta kawo. Bi'unwan an rubuta ta da adres mai suna ahammiyatu ma'arifati dukhuli auqatis sala. Mahimmancin musulmi ya san shigowar lokutan sallah. tunda shigowa yake yi kowane lokaci wale itina ubiha da kuma ba ta kulawa in ka gara ma kuma kana iya cewa wale itina'i sai zama matsufin ala ma'arifati dukhuli sai zan kenan wa ahammiyatul li'tina'i biha kaga dama zaka yi wannan in kaga dama kuma a sai zama ma'tufun akan ahammiyatu sai kai masa rufa aka ce wali'tina ubiha tahtawi ala niqatin taliya tana kunshe da nuqutoti jam'u nuquta guda ga sunan wayanda za su biyo baya al-muqaddima ita ta riga ta gabata na biyu mafhumul awqat abin da ake fahimta na ma'anar lokuta in an ce al'auƙatu mi ake nufi. Nabi na uku, mashru'iyyatu ma'rifati dukhuli auqati sala shar'anta sanin shigowar lokutan sallah wale itina'i biha da kuma shar'anci kulawa da lokutan sallah ɗin. Shi ma an yi bayanin wannan. abin shari'a ne ba wai al'ada ba ne na gaba alwasa'ilun lati tu'rafu biha dukhulu awqatis sala hanyoyin da ake bi tsanoni da ake bi za iya gane lokacin sallah ya shiga ko bai shiga ba shi ma an yi bayani a kai na gaba tahdidu awqatis sala haddade lokutan sallah din ko wace sallah ga lokacinta inda yake farawa ga inda yake karewa shine tahdid eh iyakan lokutan salloli na gaba sifatul fajiri idan an ce alfijir me ya sifarsa me ya mashi na gaba mafhumu zilli zawal abinda ake fahimta daga ma'anar zilli zawal wasu na kiranta da zillu nisfin nahar na ƙarshe ahammiyatu ma'rifati dukhuli awqatis sala wato mahimmanci da za mu iya wato kula ko sani na shigowar lokutan sallah wato yana da mahimmanci matuƙa to sai na farko mafhumul awqat abinda ake fahimta daga lokuta قال الإمام القرافي الإمام القرافي رحمه الله الله شي مسرامة ɗaya ne daga cikin jigajigan malaman malikiya mafi yawan abubuwan da muka kawo mun taƙaita ne akan littattafan malikiya da malamansu saboda a abin da ya shafi lokutan sallah to mazhabin ta malikiya tana ɗaya daga cikin tafi kowace mazhaba ma wato rubuce-rubuce da kuma bayani sannan abu ne wanda ya shafi kowane yanki to ana son ya dogara ga malaman da ke rayuwa a wannan yanayi bayanin da sun kai sai ya amfani da shi saboda abu ne wanda ijtihadi yana shigansa kuma kowane yanki da nasa to a littafinsa mai suna az-zakhiratu in ka duba juzu'i na biyu shafi na goma ga abin da ya ce idan an ce al'auƙatu wahiyya ma'ahuzatun minat tauƙiti an karɓo kalman ne ta samu asali ne daga at-tauƙit to me ma'ana at-tauƙit sai ce wa huwa tahdid shine haddade lokaci iyakance lokaci wasu miyar zamanu waƙatan an kira lokaci zamani da waƙatan ko lima huddida ga abin da aka sa masa iyaka bi fi'ilin mu'ayyan ga wani aiki ayyananne fa kullu waqatin zamanun aga kenan duk zamani eh duk waqati to zamanun ne amma walaysa kullu zamanin waqatan ba kowane zamani ne za a kira shi da ni yawwa saboda shi lokaci ya taƙaita ne iya wani abu da aka iyakance yin wani abu cikinsa to shi ake kira da alwaƙatu saboda haka azzamanu a ammu min alwaƙat alwaƙatu a hasu min zaman saboda haka an samu al'umum wal khusus tsakaninsu eh to akan aro kalma azzaman sai azata ana nufin alwaƙatu قال الإمام النفراوي al'imamun na farawi shi ma ɗaya ne daga cikin malamai wanda suka ba da gudunmawa a mazhabin mu ta malikiya yana da littafi mai suna alfawaki huddawani sharhi ne na risala sharhi ya yi ga risala in ka duba juzu'i na ɗaya shafi na 445 shi ma ga abin da ya ce rahimahullah ya ce wal auqatu jam'u waqatin al auqat jam'u jam'u takasir ne, to mafuradinsa shi ne waƙat, wa huwa zamanul muƙaddar shi ne zamani wanda aka ƙaddara lil mu'adda ba lil mu'addi ba, lil mu'adda shar'an ga wani abu wanda ake iya bayarwa na ibada a shar'anci. Mutlaƙan, mu bisa wawaitawa babu ƙaidi. Ai abin da ake nufi sawa'un kana muwassa'an lokacin ya zamo abin yalwatawa ka auqatis salawati kamar lokutan salloli lokuta ne muwassa'ai an yalwata su ba kuntata su ba in baka yi farko ba farkon muhtari ba kana iya yi tsakiyarsa ko ƙarshensa shi ne ma'anar at-tawsi' ba wai da tsaran lokacin sallah ya shigo dole sai an yi sallah ba yadda wasu ke fahimta ba wajibi ba ne da wanda ya farkon muhtari da wanda ya tsakiyar muhtari da wanda ya ƙarshen muhtari duk matsayinsu ɗaya to kar a ce da zaran an ka tabbatar da lokacin sallah wai dole sai an yi sallah a wannan lokaci la an gane ko malamai suka ce da farkon nashi da tsakiyar nasa da ƙarshen nasa duk wanda ka yi sallah ciki to ka yi sallah cikin lokacinta kuma na farko baka saba ma hadisan da suka zo suna bayani akan mafificin aiki sallah akan lokacinta ba cikin hadisan kake amma saboda rashin fahimta da zara aka duba agogo Allah ya ɗaya ta yi fa ta yi sallah ta yi sallah a to ba dole ba ne kuna iya jinkirtawa ku ɗan ƙara mintuna haka eh ko goma ko ashirin ko talatin gwargwado dai wanda dai za a yi bayanin a farkon muhtari da kuma ƙarshensa to da yawa wasu ba su fahimci wannan ba yawa in ba irin magarib ba da yake ita muhtarin nata a wurin wasu malamai kamar malikiya suna ganin mubayyakun jiddan suna cewa bai da yalwa sosai ita ɗaya ce ake son a ɗan gaggauta amma irin abin da ya shafi asuba azahar la'asar isha wannan ba dole sai an gaggauta ba in kana da sha'anin ka je kai al'amuranka abin da dai abba asu ka fita daga muhtari shi ne abba asu shi an ka zarga amma saboda rashin karatu da zafin kai ba sa fahimtar haka an mudayyakan ko kuma lokacin na abin kumtatawa ne ka auƙati saumi kamar lokutan azumi fa innaha mudayyaka to lokutan azumi kaga ai an takaita su ko daga fitowa alfijir zuwa boyewar rana duk lokacin da ka yi azumi in ba nan na ba to ba azumi ka yi ba su ba sa ɗaukar tahiri ko taƙadimi a ga saɓanin sallah to da yawa su ba su fahimci haka ba sai zan hukuncin lokaci na azumi sai su mayar da shi ga sallah na sallah sai su ɗauke shi su mai sai ga azumi sai haka suna ta'khiri eh yawwa wajen musamman buɗe baki wanda kuma ba a buƙatar ta'khiri to shine sai ce bi itibaril fi'ili ta fuskar la'akari da aikin da ake yi na azumi a ciki li'annahu bi maji'i zamanihi domin da zaran an ce lokacin azumi ya zo la ya ta'akhkharu an ko kuma idan an ce misali ramadana bai zo ba kaga ba za ka ce za ka yi ramadan ba yanzu da ramadan ya wuce ba za ka ce za ka yi wani azumi wai ramadan ba da ya zo to la ya ta'akhkharu an ko la yu ta'akhkharu ba a jinkirtawa anhu daga barinsa bi khilafi sala ka gani sabanin sallah ita sallah ba haka take ba ya juzu ta akhiruha ya halatta a jinkirta sallah ila a sana'il wakati a kai har zuwa tsakiyar muktari ba dole sai an yi sallah farko ba wannan al'imamin da farawi yake faɗan wannan yanzu mun fahimci me ake nufi da lokaci shine dai abin da aka ƙayyade yin wani aiki cikinsa shi ake kira kawai lokaci shara'an amma shari'a ce ta ɗora ma ka yi wannan aikin مشروعية معرفة دخول أوقات الصلاة والاعتناء بها والاعتناء بها شرعاً سنة شغل كتن صلى دكما كلا وادس قال الله تعالى ألا يتي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورة النساء ألا يتي تبس حقيقة صلى كانت تاكسن شيء alal mu'minina bisa ga muminai kitaban abin rubutawa a rubutatta ce ma'ana wajiba kenan ba wai in ka gara ma ka yi sallah ko in ka gara ma ka bari ba mauƙuta kuma abin sama lokaci to kaga Allah da kansa ya faɗa sallan nan an sa mata lokaci wa ta'ala Allah ya ce a salata ka tsayar da sallah liduluki shams lokacin da rana ta yi zawali ila gasaƙin laili zuwa lullubewar duhu na dare wa ƙur'an fajiri da kuma asuba shine karatun alfijir ana nufin sallah asuba inna ƙur'an alfajiri haƙiƙa sallah asuba ko sallah alfijir ƙur'ana nan bi ma'ana as-sala ai kamar ya ce wa salatul fajri inna salatul fajri kana mashhuda so alqur'anu yakan zo da ma'ana as-sala to haƙiƙa sallar asuba kana wannan lokacin da ake yinta ya kasance mashhuda abin halarta mala'iku na halarta wasu malamai suka ce wannan aya ta kunshi lokutan salloli gaba ɗaya jumlatan amma liduluki sham suka ce lokacin azahar la'asar ila gasa layl suka ce magariba da isha wa qur'an alfajr shine asuba shikenan lokutan sun ƙare to sai sunna ta zo ta yi bayani kamar yadda zamu gani wa qala ta'ala Allah yace hafizu ala salawati ku kiyaye salloli wasalatul wusta haka ku kula da sallah mai daraja ko mafi daraja ta ce sallar la'asar bisa zance mafi inganci wa ƙumu lillahi ƙaniti na ku tsayo ga Allah kuna masu ƙunuti shine takawa ko tsoron Allah ko hushu'i a wata fassarar ƙaniti na ai sakiti na in kuna sallah to ku tsayu kuna masu shiru kamin ta sauka an ce sahabbai in suna sallah suna magana da junansu kuma ana cikin sallah amma tun lokacin da ayat ta sauka da shi kenan ba su sake magana ba kamar yadda ya zo a hadisi tabbatacce nan gaba za a yi bayani insha Allah to cewa hafizu ala salawat kaga ku kiyaye salloli ba zai yi ka kiyaye sallah ba tare da ka kiyaye lokacin ta ba قال النفراوي الإمام النفراوي رحمه الله يتشي ومعرفة أوقات الصلاة واجبة إجماعاً al'imamun na farawi ya ce sanin lo shigowar lokutan sallah dole ne wajibi ne bisa ga ijima'in malamai ba malamin da ya ce ba dole ba ne wai kai ba sai ka san lokaci ba kawai ka je ɗaya kawai dai ka dinga tambaya lokaci ya yi a dole ne ka tashi tsaye ka sai yadda ka san sallah to ita ma lokacin sallah dole ne ya zamo kana da iliminsa saboda haka shi a wurinsa ba a takalidi ba ka ce ka dogara ga lada ne shi yau wai in ka je ya kira ka zo masallaci in baka je ya kira ba za ka zo masallaci a'a to akwai saɓani shi ne ce ala jihatil kifaya amma a fahimta ta wajabcin nan ta fuskar kifaya ne wani na iya ɗauki mu misali a garin argungu to dole ne a samu wanda yake da ilimin lokutan sallah to in ya samu a fahimta shi al'imamin na farawi to ya ɗauke masaura inda alƙarafi shi ma al'imamin ƙarafi ba ta wasa kenan fayajuzu taqalidu fiha to in an faɗi haka sai ya zamo kenan ya halatta a yi taƙalidi a cikinta ga shi wanda ya sani da sharaɗin in ya sani an san yana da ilimin to ya halatta ka dogara gare shi ala gafarta malam yau ƙarfe nawa ne azhar kowane tami ya kamata a yi azhar sai ya faɗa ma sai ka je kai in kai sallah ba ka bincike shi ba to sallah ka ba ta yi ba don ka yi sallah bisa jahilci eh sai an bincika baya kawai da kaji ilaran ya yi kira ka je ka banka arwallah ba a'a sai an bi diddigi shi ladanin yana da ilimin lokutan sallah ko bai da in bai da to mun ji ga wayar dogara in bai dogara kowa ba kawai bisa son zuciya yake yi to duk shirme kuke yi ba sallah kuke yi ba to wannan fatawa kenan to ga wadda ta hita tsanani wa alal ainiya wasu kuma suka ce a sanin shigar lokutan sallah fardu ainin ne wani bai ɗauke ma wani kenan nan baka dogara ga kowa baka tambayar eh kowa sai dai mi sai dai ka je makaranta ka yi karatu to kaga ga ta tsanani inda sahibul madakhal to wannan shi abbatawar ibn al-hajj mai littafi al-madakhal shi ma ba maliki ne shi ya ce fahimtar sa lokutan sallah sanin sa fardu ainin ne akan ku duk wanda dai sallah ta zama mai wajibi to wajibi ne ta tsaye ko ya san lokutan nan sai alimamin na farawi bayan ya kawo yan nan maganganu sai ya ce wa wufiqa bainahuma amma mun yi kokarin hada wannan zantukan guda biyu bi hamli kalami sahibil madkhal muka ɗauki maganar shi ibnul hajj ala ma'ana akan ma'ana annahu la yajuzu lil insani bai halatta ga mutum ad-dukhulu fi salah haka kawai ya fada cikin sallah hatta ya tahaqqaqa sai yana da yaqini na dukhula waqtiha lokacin ta ya shiga li'annahu ya harumu taqalidu fi don haramun ne a yi taƙalidi dangane da lokacin sallah a fatawa ibnul hajj wa waradat to lokutan sallah bayanin shi ya zo fil qur'ani cikin qur'ani mubhama a dunkule ba ya bayani tafsilan ba wa bayyana sunnatu amma kuma hadisai sun zo sun yi bayani to ka koma shi alfawakihud dawani juz'i na farko shafi na 400 da da arba'in da shida ne kuskuren lamba na yasa yana shafi na ɗari hudu da arba'in da shida ba na dubu hudu ba ne to bari mu rufe da wa'annan baitocin ƙalal allamatu mai yara rahimahullah to akwai wani malami da ake kira mai yara ya shahara da suna mai yara a ɗaya daga cikin malaman malikiya ya yi sharhi ga tufatul hukam haka kuma ya yi sharhi ga ibnu ashir shi wannan littafi na fiƙo ya same suna da almauridul mu'in to a ciki ya yi wani bayani mai mahimmanci ya kawo su baitoci ya ce wa ƙadi wa ƙaftu li ba'dihim ala nazumin hasanin haƙiƙa na tsayu game da ganin wani waƙe mai kyau liba'adihim da sashen malamai fi bayanin auƙati wanda wannan waƙe yana bayani akan lokutan sallah fa'asbattu husaini tabbatar da shi huna a cikin littafi na takamilan lil fa'ida domin a samu cikin fa'ida wa huwa haza da waƙen shi ne ومعرفة الأوقات فرض معين على علماء المسلمين مؤكد أتى ذاك في القرآن يا صاه مجملا وفسره خير البرية أحمد فمهما رأيت الظل قد زاد فيئه فصل صلاة الظهر إذ ذاك تسعد وزد قامة بعد الزوال فإنه أوان لوقت العصر وقت محدد أوان لوقت العصر وقت محدد وآخر وقت العصر من بعد قامة إلى القامة الأولى تضاف وترصد وعند غروب الشمس قم صل مغربا فليس لها وقت سوى ذاك مفرد can baitin kenan ya kalle wazir qamatan ba'da zawali fa innahu awanun li waqtil asri waqtun muhaddadu wa akharu waqtul asri wa akharu waqtil asri min ba'di qamatin إلى القامة الأولى تضاف وترصد وعند غروب الشمس قم صل مغربا فصل لها وقت فليس لها وقت سوى ذاك مفرد وصل العشاء بعد انتظارك حمرة إذا الشفق الآلي يجاب ويفقد ولا تعتبر ذاك البياض فإنه يدوم زمانا في السماء ويوجد وأيقن بأن الفجر فجران عندنا فميزهما حقا فأنت مقلد فأول فجر منهما طالع كما ترى ذنب السرحان في الجو يصعد فهذا كذوب ثم آخر صادق منور ضوء بعده يتجدد ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يك ذا علم بما يتعبد da wannan su ne baitocin da ya kawo da a cikin littafinsa al-mauridul mu'in mujalladi na ɗaya shafi na 178 zuwa da 79 kuma lokaci ya yi muna iya barin baitocin in mun dawo sai a yi sharhin su sai a ci gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته